اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما ربنا آتنا الحق بالحق والعافية إلى صراطك المستقيم على علي أقدر قال أجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله حرف الدادي alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tayyibin tayyibin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau za mu tashi akan wannan harafi ake kira harfin dadi a hadisi na farko yana cewa da yaminaka alal makani alladhi tashtaki wato ka sanya hannun damanka a bigiren da kake jin ciwo ko kake ji yake maka zafi famsa biha sab'a marratin ka shafa biha da wannan addu'a sab a maratin sau bakwai. Wakul ga abin da za ka ce, a uzu bi izzatin lahi wa kudurati min sharri ma a jidu. Fi kulli mashatin a kowane shafawa za ka faɗi wannan abu, wannan addu'a. Cewa ina neman tsari, wato da izza ta Allah, da izza ta Allah, da ikonsa ina neman tsari ya kare ni sharri ma a jin daga sharrin wannan abin da yake damuna wannan addu'a mutum zai rahu tabarani an usman bin abil as as-sakafi na hadisi na gaba yana cewa da'u da'u sauta haifi ya rahu kadimu wato ku ajiye bulala inda kadimi yana kallanta eh zala ba ba a yi duka ba aka dan ajiye yana kallo su sai kaga yayi abin da ake so sawul bazzar an ibn abbas yace azdahiku fil masjidi zulmatun fil qabr dariya a cikin masallaci duhu ne a cikin kabari dora ka duk wanda yake so kabarin sa duhu to ya ci gaba da dariya a masallaci sahu dailami an anas azdahiku da hikani shi dariya kashi biyu ne dai kun yi bula akwai dariyar da Allah yake so wa dai kun yamkutuhulla akwai dariyar da Allah baya so fa amma dai kun labi yuhibbulla amma dariyar da Allah yake so farrajul yahushu fi wajhi akihi hadaqatu ahadin bihi wa shauqan ila ru'yatihi farrajul shine mutumin da ya hushi fi wani akihi da yake wato farin ciki a fuskan ɗan uwansa hadakati ahadin bihi wato farkon haɗuwansa da shi an kwana biyu a duk akar makalla kusa barka dawa barka dawa ana haɗuwa ana dariya ana shauki yadda da yan uwanmu suke dina za ga an tsuguna mu har ƙasa wata rana wani ya ɗauke ni a caɓa shikenan muna tafiya to akwai wani zakiru na hajjima ba mu haɗu ba shikenan ina tafi akan a saban shikenan sai sai na ganshi sai na ce mai mashin din dala ya tsaya ya tsaya ga wani mutumi na ya tsaya ashe shi ma zakirin ya hango ni da muka je mu muka matsa ana dariya ana abuna muka tsuna har ƙasa sai ce kai da na dawo na hau mashin din sai ce kai mala ce na yi mamakin wannan yanayin naku na abun ya burge ni ya ce wani ko ubansa bari tsuguna ba amma na ga abokin ka ne ka tsuguna shi ma ya tsuguna har ƙasa kuna da gaza kuna dariya kuna abin cikin barin ciki to alhamdulillah to wannan dariya Allah yana son sa kan da ka dan uwanka musulmi mumini musamman ma ga idan an ji ba a haɗu ba a haɗu ana farin ciki ana dariya to wannan Allah yana son sa yana son wannan dariya na'am wa shauƙan ila a ru'yati kana shauƙi jin daɗi cikin wato haɗuwa da shi wato amma dahikul ladhi yanqutu Allah ta'ala alayhi amma dariya wanda Allah tabaraka ta'ala ke kin wannan dariya farrajul yatakallamu bi kalimatin bi kalimatin jafai aw al-batil liyadhaka aw liyudhika shine mutumin da yake magana da wata magana ta wauta kuma ta ƙariya don ya yi dariya ko ya sa mutane su yi dariya shi ne wannan rahohin da ake sai to ke dai ya hawi biha fi jahannama saba'ina karifa da wannan dariya zai gangara cikin jahannama shekara saba'in rawun hassan albasari mursalan to to ba kiyaye kuma hadisi ma ya zo cewa yawan dariyan yana kashe zuciya saboda haka ba a so sosai abin ya zama ya yawaita yace addiyafatu salatu ayyami wato bakwanta kwana uku ne bakwanta kwana uku ne wa ja'izatuhu yawmun wa laylatun kyautarsa kyauta kyauta na cikin bakwanta yini ne da kwana wa man kana min billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa duk wanda ya imani da Allah da ranar karfe ya girma bakonsa me ne kyautar idan aka yi bako ba kana da ana ɗan tunjaniya a ɗan yanka kaza ko ɗan agwagwa haka a ɗan yanka dai a ɗan tunjaniya dai da daddare da safe a ɗan yi shayi sosai da daddare a nemo wasu abubuwa to wannan abin da ka yi don girma bako shari'a ta ɗaura maka shi ne a iya yini ɗaya da kwana ɗaya idan zai ɗauki lokaci mai tsawo kuna tare to a fito masa da abin da ake ci a gida in zai ci ya ci ba shi kuma ya san yadda zai an gane yau amma shari'a ta ɗaura maka saboda girmama bako to in akwai in akwai to a yi kokari in bako ya zo ya sama to an samu an canja abinci ko ɗan nama a siyo da daddare a ɗan canja ne a haka da sauransu da haka da sauransu to wannan in kai na rana ɗaya dai da dare ɗaya shi kenan ya isa sai a zuga da kukan da ake fama da ita shi ma Allah ya diba in ya ga zai yi sai diba ko kuma ya zan yadda zai to wannan shi ne shi ne wanda Allah ke cewa man kana min billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu duk wanda ya imani da Allah da rana ta karshe to ya girma bakonsa yace man kana min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw aw yaskut duk wanda ya kasance ya imani da Allah rana ta karshe to ya faɗi alkhairi ko ya so rawul bukari wa muslim ya ce addaifu ya ati bi riski wa yartahilu bi zunubi da kawai shi ba ko yana zuwa da arzikinsa ne kuma yana tafiya da zunubin wato alƙawarin mutane yi masu su anuhum zunubahum yana tafewa zunubansu anuhum gabarinsu ba ko rahama ne kuma in ya zo musamman bakin da muke nan malamai ko sharifai da suke zuwa da ka ga sun zo din nan to Allah ya da duk zunuban ku za su tafi da su kuma kuma ba ya manne musu ya zama nasu bane a kuma a hanya za su bar shi eh bai ba kuma rawu abu shek an abi darda fi harfu ta ta'atun nisa'i nadamatu biye wa mata nadama ne biyayya ga mata yi musu ta'a na dama ne su mata manya ne sosai kuma suna daraja sosai to amma wani sa'i kuma idan mutum ya biye musu to zai kwanciki rawa ne a sakir an sai da aisha ta'atul lahi ta'atul walidi wato yi wa Allah biyayya yana cikin yi wa iyaye biyayya wa ma'asiyatul layi saba Allah yana cikin saba iyaye eh matakar kana saba iyayenka to har Allah ma kana cikin saban sa ne matakar kana biyayya ga iyayenka to har Allah kana cikin da'a sa ne samu tabarani shi ta'amul isnaini kafi talatati wato abincin mutum biyu yana isan mutum uku wa ta'amul talatati kafi arba'a abincin mutum uku yana isan zai ishi mutum wato hudu saboda haka idan ba ku ne in ɗaya ne da yake zai zo to in kaga dama ko mami ɗaya kana ƙara na shinkafa ya zai ishe kun Allah yadda amma in sun kai su biyu to sai a ƙara kuma eh rawul bukari wa muslim an abi hurairah yace talibul ilmi talibul rahma me neman ilimi to me neman rahamar ubangiji talibul ilmi me neman ilimi rukunul islami shi ma ginshiki ne na musulunci wa yuta ajarhu ma'an nabiyin za a ba shi ladansa tare da annabawa saboda haka shi mai neman ilimi imamu shafi Allah kara masa yadda ya ce neman ilimi ya fi sallan nafila ya fi ta'amul muminina fi zama da dajjali ta'amul mala'ika abincin muminai a lokacin dajjal zamanin dajjal abincin mala'iku ne mene abincin su a tasbihu wa taqdisu yin tasbihi da taqdisi yace fa man kana mantiquhu yawma idin at-tasbihu wa taqdisa azhaba Allahu an jua duk wanda ya zama a wannan lokaci abincin sa shine tasbihi da taqdisi Allah zai tafi da yunwa gaban shi sai ba jin yunwa eh saboda haka a lokacin za su tinga tasbihi da taqdisi na Allah shikenan a sun waye su rabu da yunwa kamar yadda mala'iku ba sa fama da yunwa saboda suna tasbihi rawal hakim an abi umar an ibn umar sai talabul ilmi fariyatu ala kulli muslim neman ilimi farilla ne akan dukkan musulmi yace wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kulli shay ka sani mai neman ilimi komai na nema masa gafara hatta hin talifin bahari har wato kifayen da suke cikin kogi rawahu ibn abdul barri an anas yace talabul ilmi afdalu inda Allah min salati neman ilimi ya fi a wajen Allah daga sallah ma ya fi sallah ma wasiyam ya fi azumi wal hajj ya fi aikin hajji wal jihad ya fi jihadi fi sabilillah azza wa jalla saboda Allah mai girma da ɗaukaka me yasa ya fi su saboda dukkanin su nan in an yi su ba ilimi an karɓe su ba a karɓe su ba ashe ka yi ka zama kana da ilimin da yawa ya zama ibadar ko da aika ne to ba sha Allah an yi ta da ilimi to amma ko ibadan yayi yawa idan to jahilci ne kuma to babu komai Allah bai da jahilci to da aka lalle lalle mu tsaya kan neman ilimi kada mu rasa rahu daidai yace tankiru hadhihi al-ajsada da harakumullahu ku tsarkake waɗannan jikuna Allah tabaraka ta'ala ya tsarkake ku fa innahu laysa abdun yabisu dahiran ba wani bawa da zai kwana yana da tsarki ma'ana yana da albala kenan illa ba ta ma'ahu malakun fi shi'ari fati sai ya kwana da mala'ika a cikin singileti naci yana nan cikin singiletin naka wani ya ce to ai ba da singileti yana nan dai a jikinka la ya taƙallabu sa'atan min al-layli illa qala duk juyin da kai da daddare akan katifarka sai mala'ikan ya ce Allahumma ghafir li abdika fa innahu ba ta qahira Allah gafarta bawanka domin ya kwana yau da albara ya kwana yau cikin tsarki an ce kuma akwai mala'ikun da matukar ma baka da albara in kwananka ya kare a wannan dare ba sa zuwa kamar rayinka wasu na musamman ne mala'iku na rahama ne ba sa zuwa amma in ka kwana cikin tsarki to za su zo to da haka ana so mutum ya kwana rawu tabarani adadin umar anan ba wanda ba ya kwana da ba alwala ko ita kuma alwalan ma bacci ba ta karewa ba ta karewa ita abin da yake kare ta kai jima'i ne amma in dai ba jima'i kai ba to don da ka tuma ta ma in ka so in wani abu ya zo sai ya fita ya ka bace fita ba kuma ba ta kare ba tana nan in ka ji fitsari ka je ka yi ba komai in ka ji abu na ba haya ka je ka yi ba komai alwaran tana nan ita dai kawai ba ba a aiki da ita na fira ko sallah ne amma dai tana nan ita ba ta kare ba ta kare ba saboda haka in ka ga ta kare to kai jima'i ne tana ko sai kai wanka da shi kenan shi kenan ta sarkin ya sake dawa saboda haka lalle lalle kar mu yadda mutum ya dinga kwanciya ba alwala ni kamar ni wallahi in ba alwala ma ba zan yi ba ba zan baccin ma ba zuwa ko zan yi to na yana da kyau mutum ya saba da alwala din babu tabarani a ibn umar yace duba lil mukhlisin wato aljanna ta tabbata ga mukhlisai wato masu yin aiki don tsantsar zatin Allah tabaraka wa ta'ala suna yi kira mukhlisin ulaika masabihul huda wa ina sune fitulun shari'a tanjali anhum kulla fitnatin zalma duk wani fitina baki kirin yana yayewa ga wani su ba sa ganin fitina ba sa ganin duhu a rayuwarsu da duniya da lahira mukulisin masu yin aiki ta ikilasi masu yin aiki tsakaninsu da Allah rawahu abu nu'aymin an sauban yace tuba lissabiqin ila zillillah alladhina idza utul haqqa qabiluhu wa idza su'iluhu bazaluhu والذين يحكمون للناس كحكمهم بأنفسهم yace tuba aljanna ta tabbata wato ita tuba bata bishiya ce a cikin aljanna to zai ci ‘ya'yan wannan itace wanda misali ake faɗi a wannan wajen to kaga sai malamai suka ce kawai aljanna ta tabbata ga mutum tunda in baka shiga ba ina ga bishiyan ba zai ka ci ‘ya'yanta na ga ba zai yi ba to shine suka ce an ce duba kawai ya ce aljanna ta tabbata lissabi'ina ila zillillahi ga wanda suka yi rige-rige suka riga zuwa inuwar Allah suwaye ne wanda suka riga kowa zuwa inuwar Allah sai ce allazina idza utu utul haqqa qabiluhu sune wanda in an ba su haƙƙi sai su karɓa wa idza su'iluhu idan kuma aka tambaye su shi ina abun da muka ba ku bazaluhu su ba da shi kamar yadda aka ba su misali sittin aka ba wa mutum amma hamsin da goma ba sittin ba ne to ko shekara goma ne ba za ka dawo ka samu sun zama mutala uku ba ai shi ma sittin ne to ba za ka zama samu bai su haka ba sittin din nan dai hamsin din da goma za ka za ka samu abu yadda aka ba su haka za su mai da shi wallazina su ne waɗanda suna hukunci din nasi ga mutane ka hukumin la'amfusin kamar yadda akan kansu ma haka za su yi hukuncin rawul hakim an aisha yace tuba liman ba ta hajjan wa asbaha gaziya aljanna ta tabbata ga wanda ya kwana hajjan yana mai aikin haji wa asbaha gaziyan kuma ya wayi gari yana mai fita yaki fi sabilillahi waye ne shi ne rajulun masturun zuwa iyali shi ne mutum wanda yake da kamewa wato yake cikin rufin asiri kuma ga shi zu iyalin mu abokin iyalin ya da yawa kuma muta'assifin mai kamewa bayya roƙon kowa ƙarin bil yasiri kuma ya wadatu ɗan kaɗan ɗin da Allah ya bashi ne duniya na wannan duniya kaɗan ɗin da yake fita ya samu ya wadatu da wannan ya rukul alaihim dahika zai shigo cikin iyalansa dahikan yana dariya ka san wani bai da kuɗi to ranar faɗa za a dinga a gida kamar mutane da kuɗin ba a san haka to shi zai shigo gare su dayikan yana dariya yana sake fuska wa ya kurji minhum dayikan kuma ya fita yana dariya za Allah ce fa wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina yake ga ikon sa innahum humul hajjuna da gazuna wayannan masu irin wayannan ɗabi'u su ne wanda ake rubuta musu ladan aikin hajji ake rubuta musu ladan wato yaki saboda Allah tabaraka wa ta'ala rawu dailami an abi hurera yace duba liman tawada fi gairi man kasati wa zalla fi nafsi min gairi maskanati yace duba aljanna ta tabbata ga wanda ya kaskantar da shayi amma ba inda zai walakanta ba ka san ita shari'a wato ta tsara komai yadda yake duk wanda ka ga a cikin yi masa tawadu'u akwai kaskanci da walakanta kai to karka masa tawadu'u ana tawazu'u ne ga mai tawazu'i an gane sunan ne kayi kayi abin da ya dace amma mutakabbiri to a shi takabburanci ake masa sunan ne kuma za a samu lada an gane to shi ne warakanta kayi in kaskantar da kayi saboda haka a wanda ya kaskantar da kayi ba kuma inda zai zama ya walakanta ba wa zallati nafsihi min ghairi maskanati kuma ya kaskanta a cikin kansa yana jin kansa ba komai ba kuma ba dan shi din kaskantacce ba ne ba dan shi din walakantacce ba ne yake wa an faka min mali jama'ahu min gairi ma'asiyatin kuma ya ciyar daga dukiyar da shi ya tara ta ba tare da sabon Allah ba ba cikin sabon Allah ya ciyar da dukiyan ba na fi gairi ma'asiyatin ba cikin sabon Allah tabaraka wa ta'ala ba wa khalada ahlal fiqhi wal hikmati kuma yi muhalada ya yi mu'amala da ma'abota fikri da hikima wato ya yi mu'amala da malamai da da sufaye da bayan Allah na gari wa rahima ahlal zulli wal maskana kuma ya tausaya wa ma'abota wato kaskanci din da kuma wato a wanda su suke ba komai ba an gane kaskantattun mutane tuba liman zallat nafsu aljanna za ta tabbata ga wanda a ransa ta kaskanta wa tsaba kasbuhu nemansa kuma ya daɗaɗa wato nema yake nema yake na halas ta hanyar halal yake nema guminsa yake nema ya kawo iyalinsa a ci wa hasnat sayratuhu kuma zuciyarsa ta kyautata ta yi kyau sosai wa karumat alaniyatuhu bayyanansa bayyanannen lamarinsa ya zama ya zama akwai karamci sosai a ciki wa azala anin nasi sharrahu kuma ya tuɓe sharrinsa ga barin mutane baya cutar da kowa baya ma kowa wato sharri to ba liman amila bi ilmi aljanna za ta tabbata ga wanda ya aiki da iliminsa wa anfaqal fadla min malihi ya ciyar da ragowa na dukiyarsa wa anfaqal fadla min qawlihi ya rige ragowa kuma na maganarsa sallallahu alaihi wasallam ragowa na dukiya wanda ya fita daga bukatar ka ka ciyar ragowa na magana ka kuma ka rike ba a son mutum yawan surutu eh wasu nan sai a rike su in dai ba zikiri za a yi ba ba kuma wani abin za a yi ba sallallahu alaihi wasallam rahul bukhari ita duba liman shagalahu aibuhu an uyubin nas aljanna ta tabbata ga wanda laifinsa ya ɗauke masa hankali ya shagala da wannan an uyubin nasi ya hana shi kallon ayyukan mutane eh wato wannan ya ji daɗi ya more shi sa kullum an zo nan wajen to ina cewa yan tarikun sufaye gaskiya a nan wajen sun ji daɗi saboda yayin da wani yake ganin sahabbai wal iyazu billahi yana aibata su da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi matansa wal iyazu billahi yana aibata su wani ko kan sharifai da waliyan Allah wanda ma ba su rayu da shi ba yake aibata su yana cewa ba su isa ba su kaza ne kai kuma alhamdulillah sai zanto kowa a wajenka salamun salamun baka da tashin hankali da kowa tun daga wancan magabatan hawan da kake rayuwa da su kaga sai mu ce mun gode musu Allah ya saka musu alheri da suka tsara kan wannan turba alhamdulillah to shine saboda haka yace hu an faqal fadla min malihi ya ciyar da wato fadla abin da ya rage yin mali na dukiyarsa wa amsaka fadla min qawlihi ya rike ragowa kuma na maganganunsa wa wasi atu sunnatu sunna ce yalwace shi ya ji ya wadatu da sunna falam ya'du anha ila bid'ati bai ketara ya bar sunnan zuwa bid'a ba an gane to shine rawu dailani an anas duba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baitahu wa baka ala khati'atihi aljanna ta tabbata ga wanda ya mallaki harshensa mallakan harshe yana da matukar muhimmanci idan to harshenka abinda Allah ya yarda da shi abinda zai furta kenan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi abinda zai furta kenan ba kawai ka sake shi komai ma ya faɗa ba kuma gidansa ya yarwace shi ma'ana ka zauna a gida ba masallaci za ka je ba ba makaranta ba ba wajen sana'a ba zauna a gida zauna a gida amma wani sai gidan ya masa kunshi ta fitan aje in sun gama sun tashi ka yi can wajen haka dai wa baka ala khadi'ati kuma ya kuka akan kusakuransa rahu tabarani an saubani ya duba liman wajira fi sayi fatihi istighfaran kasira wato aljanna ta tabbata ga wanda aka samu a takaddarsa wato istifari da yawa wato a rayuwarsa duniya ya istifari da yawa aka je lahira a ga takaddun nasan istifari da yawa to wannan aljin ta tabbata gare shi rawu ibn majah ita duba duban nan shiratun fil janna kamar za ka yi tambaya dama sai ce wani bishiya ne a cikin aljanna masiratu ni ati ani tsawon wannan wato bishiya ɗin inuwarta da inda ta yi mamaya to tafiyan shekara ɗari ne siyabu aljanna ta kurju min akamaniya daga kwantanta ake fidda wato tufafin yan aljanna ya rawahu ibn hibbana an abi sa'id yace duba shidratun fil janna duba dai bishiya ce a aljanna ga rasa Allahu biyadihi Allah ne dasa wannan bishiya da ikonsa wa nafaka fiha min ruhihi ya busa a cikinta daga ruhinsa wa inna agasanaha latura min wara'i asfar janna lalle rassan wato wannan bishiya ana kallon su daga bayan katangin aljanna tumbitul fulya tana tsirar da duk wani kayayyakin ado wa kimara mutahaddilatun ala afwaiha wato ‘ya'yan itacenta wato ‘ya'yan itace ne nunannu waɗanda suke wato kusa-kusa da bakin ‘yan aljanna ma'ana idan kana buƙatar wato wannan ‘ya'yan itace to ba irin na duniya ne wanda ya kaje ka kama ka hau sannan ka tsinka ka abu nan ba abu ne wanda in ka mika hannu shi ke na hita mako in ka sai ka cire sai ka sha cikin sauki rawahu ne mardawaihi an ibn abbas yace at-ta'imu shakirun khairun min as-sa'imi sabir wanda zai ci ya koshi ya gode wa Allah ma'ana ya tsaya yayi aiki cikin bin Allah har wannan abincin ya narke khairun min as-sa'imi sabir ya fi mai azumi mai haƙuri rahu abu hurera yace at-tuhuru shakrul iman shi tsarki rashin imani walhamdulillah kalma'ul tabla'ul mizan ita kuma alhamdulillah tana cika mizani wa subhanallah fadin subhanallah walhamdulillah da fadin alhamdulillah tabla'ani ma bayna as-sama'i wal ardi tana cika tsakanin sama da ƙasa wa salatu nurun ita sallah haske ne wa sadaqatu burhanun sadaka kuma hujja ne wa sabr diya'un haƙuri haske ne والقرآن حجة لك أو عليك قرآن كما حجة كني ko a kanka in ka aiki da shi hujjan ka ne wa ya sa kai ka ce qur'ani wa ya ce ba kai ba ka ce qur'ani yace kan ne to in kuma ba ba mutum bai yi ba to qur'ani sai ya zama hujja a kansa a ce qur'ani bai hana kaza ba bai ce kai kaza ba to duk mutum zai zama bai da hujjan zai faɗa kullun nasi dukkan mutane ya gadu suna sammako wabayawun nafsahu akwai wanda yake wato wabayawun nafsahu akwai wanda yake sai da ransa fa mutiquha wani ya yanta ta wato wanda ya ayyukan ta a kenan aw mubiquha wani kuma sai ya wato halakar da ita wanda ayyukan sabon Allah kenan Allah ya tsare mu rawahu Abu Malik al-Ash'ari yace at-ta'un wal zarq wal batn wal harq wal nufasa'u sharatun li ummati yace annuba walgarku da dulmiya cikin ruwa walbaɗin da ciwon ciki ya kashe mutum walharku ko gobara ta ƙona mutum ya zanto ya mutu wannan fasa da matan da suka rasu a lokacin haihuwa wannan duk shahada ce da ummati ga al'ummata yace rawahu safwan bin umayya yace at-ta'atu fil ma'ruf biyayya yana cikin kyautayi rahu muslim wa abu dawo da wannan sari yace at-ta'unu baqiyatu rijlin aw azabin ursila ala ta'ifatin min bani isra'ila annoban nan da kuke gani ya zo ya addabi mutane su ta mutuwa ko a tarshin lafiya yace ragowar azaba ce da aka aiko a wani ga wasu mutane da wasu jama'u na bani isra'ila a zamunan can baya wannan ɗan ragowar ne shine yake ɗan shafan mutane yace fa idza waqa bi ardin idan ya auku a wata ƙasa wa antum biya kuna wannan ƙasan fala tahawju minha tiraran minhu kada ku fita daga wannan ƙasa saboda gudun wannan cuta wa idza waqa bi ardin walastum biha idan kuma ya auku a wata ƙasa amma ba ku cikin wannan ƙasan to fala tuhbidu alaiha kar ku tafi wannan ku ce za ku je ku shiga ai ba komai a kar ka yadda rawu shekani bukari da musulun suka rubutu zuhuru ina ahadukum idza walaga fihi kalbu an yaghsilahu sab'a marratin sarkin wato ƙwarya na ɗayanku idan kare ya lallaga a cikinsa shine ya wanke shi sau bakwai ulahunna biturabi na farkon da ƙasa an gane rawahu muslim wato ana so ya zama wato wannan wankiya ibada ne an gane ibada ne ba za ka ce to a in ne sau ɗaya da turji da kyau ba a sau bakwai aka ce kai eh in kai hakan ibada ne Allah ya samu dace Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
آلي وقدر كانت وارزق رزقك Thank you.